الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار بايا حكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yi daidai da tara ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 25 ko 26 ga watan biyu miladiya shekara 2000 da ishirin da shida in ya inganta wanda insha Allah ta'ala kuma wannan shine darasinmu na tara a inda muke tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka wata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da alkur'ani muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kan abin da yake so kuma ya yarda da shi. Allah ya tsarkake zuciyoyinmu daga munafici da riya. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa muna ayyukan mu na alkhairi, laifukan mu kuma da kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ji mana. A gurguje, jiya mun yi bayanin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq Allah subhanahu wata'ala yake cewa lallai Musa Allah mu ne za mu baka labarin ashabul kahf labari na gaskiya Allah yace innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda Allah yace su innan wasu matasa ne ha wasu matasa ne wanda suke ɗan kaɗan zamu zamu ji su bakwai Allah yake cewa amanu bi rabbihim wanda suka yi imani da ubangijinsu sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wajidnahum huda sai muka ƙara musu imani akan imani doriya wanda suke da ada Allah ya ce warabatna ala qulubihim sai muka darme zuciyoyinsu da imani Allah ya ce idza qamu yayin da wannan matasan suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard ai ubangijinmu shine ubangijin samai da kasai lan nad'u min dunihi ilaha ba za mu taɓa kiran wani abin bauta mu ba za mu taɓa bauta mu wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba suka ce laqad qulna idan shafafa har in muka ga haka har in muka ga haka to babu shakka mun kirkiri ƙarya mun yi ƙarya wanda take mai girma bayan mun gano cewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala har in muka komo muna bautar wani wanda ba Allah ba bismillah sai a fara harkar surai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جولا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأ بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya ma'annan Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, ai Allah shi kaɗai ne masanin gaibi, kuma shi ne kaɗai zai ba shi labarin hakikanin abin da ya faru dangance da wa'annan matasan. sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lokacin da suka ce Ubangijinsu shi ne Ubangijin sammai da ƙasai, iza ƙamu faƙalu rabbuna rabbu samawati wal'ar, yayin da suka ce suka miƙe su Ubangijinsu shi ne Ubangijin wanda ya sammai da ƙasai da haka shi kaɗai za su bauta mai kamar yadda jiya muka karanta banganin wasu daga cikin malumai masu tafsiri. Wanda akwai wata magana da Imam Al-Fawtubi ya kawo yake magana cewa wai daga nan da yake kal'ashin wannan aya sai yake cewa akwai matsaloli guda biyu zuwa uku to ina ji a matsala na biyu sai yake bayanin cewa nan ne wai wasu daga cikin sufaye suka samu cewa wai da haka ya halitta wannan tsayuwar da ake yi ana zikiri ana rawa ana bugun gaba saboda wannan matasan cewa wai suka yi izikamu kenan don haka ya halitta a yi zikiri daga tsaye ana zikiri ana rankashewa ana bugun gaba kamar yadda ya kawo magana ibn atiya ke ce ai asalin a fara rawa da sunan wai cewa ambatan Allah samiri ne ya fara ai an san samiri ko sai mun zo to shi ne ce wannan babu wani dalili akan wannan sai suka ce ubangijin su shi ne ubangijin sammai da kasai da haka ba za su bauta mu wani abin bauta ko ba bayan Allah ba haƙin suka yi haka bayan gaskiya ya zo musu ko babu shakka su yi kirkirar ƙarya babba shi ne sun san da kansu ba wanda ya cancanci bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah suka ce za su bauta ma wani koma bayan Allah su babu shakka sun yi ƙarya jiya mun shiga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ha'ula ya ƙomi na taka zo yi juni aliha to wai su wa'ancan ‘yan uwan namu wa'ancan dangin namu da suka riki wani abin bauta koma bayan Allah laula an yi atuna alaihim bi sultanin bayin me zai hana su zo mana da wani dalili karara wanda zai nuna cewa ya halitta aibo ta wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar yadda jiya malumai suka ce ba wani dalili da za ka kawowa sai dai kawai komi za a yi ana tabbatar da shi da dalili ne wani zai hana su kawo dalili muna fahimta kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa to ku sani shi wannan addini ana kare shi ne da dalili kenan baka da dama ka hito zan magana daga cikin aljihunka ko daga cikin bakinka ka yi ta akan addini kamar yadda da aka tilasta imamu ahmad bin hanbal kan ya zo ya ce alkur'ani alkur'ani halitta Allah ne ba magana Allah ba yake cewa ta ya zai ga yin wata magana a cikin addini wanda babu dalili akan ta shi kuma ya yarda zai mutuwa ya je ya da Allah subhanahu wata'ala kaga wannan ke nuna musamman wanda ya shiga haraka ta malamta yana cikin hadari musamman masu gangancin fatawa malam ne hukuncin ka zaka ce to duk da dai bin sani ba ina kalla ai babu lai kana yi duk da bai sani ba to da Allah jahilci ya taba aiwar da ilimi a ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka tambaya sai ya jira wahayi ya zo ba su kuma yanzu wasu daga cikin masu da'awa a yanzu suna kallon ba girman su bane ba a tambaye su ba sani ba in kana bibiyar fatawoyi na Usaimin na Fauzan zaka ji an tambaye malam fatawa sai ce bai sani ba har Imam Malik an yi tambaya ya ce bai sani ba to balle kai da dan karatun naka bai wuce cikin ciwo ka yi ba ai kai ne kamata ka ce baka sani ba ko ba haka nan bane shi yasa ibnu qayyim ne wani babban littafi ne suna ilamul muwaqqi'ina wa bil alamin littafi ne babba wanda yake tunatarwa wanda yake tsoratarwa ga masu fatawa yake cewa ku sani ku fa masu fatawa kuna magana ne a matsayin Allah kwarai da gaske saboda mutum zai zawa ya ce me hukuncin kaza in kace halak ne sai ya aikata ko ba haka nan bane ba to su ma mutanen suna da sare wanda suka san zai gaya musu gaskiya sai su ce zahi gare shi ba ba aka yi ba amma wanda zai musu sare sai su je wurin shi iri iri za su gaya mai in ma dai akwai wani abu ko da dai akwai dan sabani kan shi su babu laifi in dai akwai sarrar su ciki sun yarda su yi sun yarda su yi kenan yana da kyau mu kiyaye magana kan addini ba tare da ilimi ba muna fahimta ko Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Ko shi ne suka ce, "Faman azlama, faman azlama mimman iftara alallahi kadiba, wane ne ya yi kowa ƙarya, ai ba wanda ya kai kowa ƙarya, kamar wanda ya ce akwai wani abin bauta wanda ba Allah ba." Saboda ni, kamar da jiya muka yi bayani sun ce Allah shi ya yi halitta, ha? Shi ke azaltawa, shi ke rayawa, shi ke kashewa, to don haka akwai wani wanda ya cancanci bauta wanda ba Allah ba kenan ba wanda yi kowa zalunci kamar wanda ya ce ga wani ya cancanci abota mishi wanda ba Allah ba to kage daga cikin musulmai akwai da dama wanda sun shiga wannan halin ko ba haka nan bane ba shi kallon da yake bayanin kahuncin ma ya kamata a bari a bar kowa ya yi abin da ya ga dama ko ba haka nan bane ba wai bayanin kahuncin ma a bari saboda ni wai ana bayanin kahuncin wa'ancan za su ji kamar da su ake shi daman ƙura'ani an ce ma ya sabko ne kawai ba da kowa yake ba ai haɗin aka jawo aya ɗaya biyu uku hudu biyar ka shi babu kai to ya kamata ka binciki kanka ko ba haka nan bane ba alƙur'ani ba ko ina ƙur'ani ya taba shi yasa in ka ji an jawo aya da sai magana kan ka sai ka ce alhamdulillah ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da aka tunatar da kai ko ba haka nan bane ba daman ƙura'anin aibu ne Allah ya saukan mu da shi don mu imani kuma mu kira wanda ba su yi imani ba duka wannan abubuwan da kake kallon abu mamaki na kawuci ƙur'ani duka ya yi bayaninsu ƙararra alƙur'ani zai ce aiki kaza kawuci ne mai kaza kawuci ne wani mai kaza ɗan mutane haka haka za a yi ta bayyana wa mutane kamar yadda suka yi amfani da kalma na zalunci na jiya muka ce kamar da lukman yake ce maɗan shi ko ya bunayya la tu shirk billahi inna shirk da zulmun azim ko ba haka nan ba da Allah ya saukar da ayar da yake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kalla sahabbai kamar yadda ibn mas'ud yake cewa man kana minkum muta'assiyan in akwai wani wanda zai yi ta'assubanci ko wanda zai sa wani a matsayin madubi yace to yasa sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne madubi yace saboda sai kowa tsoron Allah sai bi kowa zuciya mai kyau a cikin wannan al'umma ha amma da Allah ya saukar da allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm suka ce wannan aya ai sun shiga uku sun lalace ko ba haka nan bane ba ya rasulullah wane ne bai zalunci ba annabi ce ba haka ake yi ba mun kuma yanzu in aka jawo aya ka gane aya da kai take sai ka ce habaici ake ma misali ne ko ba haka nan bane ba to amma su duk lokacin da suka ji aya ta yi magana kansu to sai hankalin su ya tashi ta ya za a yi ina so lishiyon take saboda su aljanna kawai suke so ina sahabin da aya ta sabka Allah yake cewa masu daga murya masu ɗaga murya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su a hankali ka aikin su ya lalace ba tare da sun sani ba sahabin da ya dauke zawa majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi bai ganshi ba kwana bi ina wani aka ce ai aka ji annabi ce ai je gidan shi ko da aka je lahiya yake cewa ai su sun shiga uku sun lalace ni ya ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kum kajahru ba'dukum an tahabata min amalukum wa antum la tash'uruna kaiwa Allah bai ce shi ba shi kuma babban murya ke gare shi wai ko da ayat ta sauko sai yake zargin kashi cewa wannan ayat kawai da shi take kamata yi ko wata matsala kaje an dan guga zana ka ce wannan laifi na ne mun gane in kana kusa da wannan laifi sai ka nemi taimakon Allah ka yi kokari ka gyara muna fahimta ko to kaji sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kai dan aljanna ne wannan aya ba da kai ba take magana to kage zargin kai da ya cewa wannan aya anya ba da shi ba take muna fahimta ko to shi yasa yana da kyau mu rinka tantuba junanmu mu rinka neman kuskuren kai da kanka ka zauna ka nemi laifikan da kake ai ba ma sai ka zauna ba daga ɗaya ma za ka iya zanen ko a sai ka zauna kamar yadda umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasibukum ku yi makanku hisabi kowa ya tsaya yi makan shi ƙididdiga kafin Allah ya yi mishi wannan ne zai sa ka rinka gyaro su abubuwa amma kullum in kana kallon kai daidai kake kuma duk wanda ya ce ma gyara kaza ya zama makiyinka to wallahi har abada ba za ka zama akan daidai ba annabi ya ce dukkanin ɗan adam suna kuskure ko ba haka nan bane ba to kaga in dai kai dan adam ne dole sai ya zama nami kana kuskure za mu tashi wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa idza tazaltumuhum إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا تغرب وإذا غابت تضربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيضاما وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
نعم سي الله سبحانه وتعالى yake cewa wa idza tazantumuhum wa ma ya'buduna min dunillah yayin da suka gama yanke shawarar cewa za su kaurace wa mutanen su da abin da suke bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala sai suka ce fa'awu ilal kahf to yanzu sai mu je zuwa fa'awu ilal kahfi sai mu je zuwa ga wancan kogon malumai suka ce wannan alif da lam na ma'arifa ne cewa kogon ma sananne ne bai da nisa ga gari yace yanshur lakum rabbukum min rahmati ubangijinku zai yalwata muku zai safkan muku daga rahama shi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kuma zai datar da ku akan abin da yake shirya ne kamar yadda suka roki Allah subhanahu wa ta'ala a waccan ayat wanda babban malami Imam al-Qurtubi nan ma ya kawo wata magana kan cewa wa idza itazaltumuhum yadda wasu daga cikin masu ciwaciwa da addini suke cewa ai nan nan kaɗai dalili ne da yake nuna cewa wai ya halitta mutum ya je ya yi halwa wannan mutum ya shiga halwa irin wanda su wasu daga cikin sufaye suke yi kamar ka je ka shige wani ɗaki ko wani masallaci na tsawon watanni ko na tsawon shekaru a ka keɓance ka bar duniya ba ka da aiki wai sai mi sai ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ce ai babu shakka wannan baka ce duk keɓe wannan da kai ka je wai ta dalilin ka ce ko wataƙila duniya za ta shagaltar da kai ko za ka shiga cikin wani abu na mi na saba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka lura akwai wasu abubuwa wanda suke na farilla ne ka bar su ka je kai abubuwan da suke mine ne mustahabbi ne in an kira sallah ba dole ka zo ba to daga nan ciki daga cikin sufaye akwai wanda suke shiga haza ko ba haka nan ba bari mu dan kawo misali irin wannan zamanin da fadar bege akwai wata tambayoyi da ake mishi ake yi cewa shi can da yaban shehu yake yi ba ya ba annabi ba yanzu wata rana sai aka zo aka yi wata jarrabawa da aka yi jarabawa sai ya zo ko na nawa na uku ko sai aka ce wancan shi da ba mawakin annabu ba ya aka yi kaza kaza aka dai wasu maganganu haka wanda ba su yi mai daɗi ba ya ce ko da ya koma sai ya je gaban hoton shehu ya faɗi ya su jada to buga ana yi makara wani subhanallah ta jika ya ce shehu ko yaban da nike ma annabi ko yaban da nike ma inda ya jan kai ne kana ji ko wai ka sa in na yi wata waka koko ba wani da a wannan yankin namu da zai daga magana da zai yi magana in na yi magana ka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko in na yi magana a kanka yace sai shiga halwa na tsawon lokaci kamar yadda wannan wani rubabban tsoho da ake gwanin kwanakin ta yake cewa akwai wani wuri dina a bada na tukumi ne ne wai in ka shiga zaka yi tsawon kwana arba'in ne ba sallah ba azumi komi ba ai kwarai da gaske ni za ka yi sai ka yi wusuli wusuli daga nan zuwa jihar nawa kenan saboda duk ka bar ayyukan da Allah ya ce ka bari sai ya ce ko ni Allah ne kowa Allah ne to wannan shine suke ce ma sannan malumai suka ce da ai su wannan da Allah yake ba da labari mutanen su karara ai suna bautar wani abu ne ko ba bayan Allah ko kenan kun ga ai ya dace da hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina to kai kuma ka hita daga cikin mutane masu imani ka shige wani lungu ka kitawa sallolin farilla da sallolin juma'a juma'a guda uku in ka bari ni manzo Allah ya ce a kanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka nan ba to shi yasa daga cikin hanyar sufancin nan akwai shegantaka kwarai kwarai kwarai wanda wallahi azim in ba a tashi ana yi ma mutane bayani ba za su hallaka bari in ba ku wani karamin misali nan ma shine kaji ba wannan hayaniye ta musu suka da ta taso da Allah suwa aka yi iba magana ta gaskiya suwa aka yi iba ɗan ɗariku ko ba haka rama ne ba min yasa saboda malumansu ba su damu da su karantar da su ba ni malumansu suka damu su koya musu zikiri da rugun gaba kawai ko ba haka nan daga ai magana ce ai shi soyayya yake wai ta ji wai shi shauki ya kama shi ya zube ko ba haka nan ba shi yasa duk hayaniya in ta zo sai kaga tana ibis ko amma har yanzu da wahala ka samu wani ahalin sunna ko da lalatacce wanda ya bi masu suka ko da lalatacce suke ahalin sunna ko kuma wannan ke nuna cewa ahalin sunna su ƙara dagewa wurin karantar da mutane ingantacciya aƙida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da ita muna fahimta ko ka gani amfanin karatu kawai kallanan da dama ana kallon ahalin sunna an fahimta shi yasa duk ba abuwacin hayaniyar ba to da ba a karatun ha duk hayaniyar da su za a tafiya ko ba haka nan bane ba amma ko lalataccen ahli sunna za ka samu babu wanda ya bi mutu suka in ka ga wanda ya bi daga wancan yan ɗari ku sai wasu yan shi'a amma ahli sunna a haƙarya ce zai yi wahala duk ahli sunnan da kaga ya bi masu suka su dama ba ahli sunnan bane ba a tarihi ai saboda daɗin sunna ne ba a taɓa samun wanda ya dangana ta bai barta sai dai kawai in Allah ya riga ya rubuta to kuma babu yadda za a yi amma ka ɗanɗana daɗin nan ka ji daɗin Allah ka ji ba wanda ya cancanci bauta da bisa cancanta da gaskiya sai Allah ka ji daɗin ba mai badawa ba mai hanawa sai Allah ka ji daɗi ba wanda kake bi a duniya makamuniyar biyayya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wahala ka ji kana yi wani katon banza ko wane ne shi ko da rayuwar shi baka mai balle ya mutu ko ba haka nan ba in kaga wannan ba dalili bane da suke cewa wai mutum ya je ya halwa ya koyi wani wuri can ya ta'abbatar Allah wai har sai ya zama mahaukaci kajiwa to kana zama mahaukaci ai kai da lalacewa Allah ya tsare sai suka ce to yanzu tunda mun kaurace mu mutane da abin da suke bauta wanda ba Allah ba mun haɗu kan cewa Allah ne kada ya cancanci bauta fa'awu ilal kahf malumai suka ce sai Allah ya datar da su kansu ta wancan kogon su shi salabi a wancan kogon da za su tahiya sai suka sami ya kimi tabbaci cewa yanshun lakum rabbukum ubangijinku zai yalwata muku zai bashi ku daga rahamashi muna fahimta kamar yadda jiya muka dan fara bayani cewa yaqini yana mi yana gaba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana karba addu'a bawa matukar bai garaje ba a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina inda bawa Allah yake cewa ina inda bawa ya zaci ina can wurin in ka zaci cewa yanzu in ka roƙi Allah Allah zai biya ma bukatar ka to zai biya ma bukatar ka yanzu shi yasa Imam Hassan al-Basri yake cewa al'umma ku roƙi Allah kuna masu tsarkake zuciyoyinku kuna masu tabbacin cewa Allah zai amsa muku kamar yadda wata magana in ta inganta daga Umar yake cewa shi fa ba addu'a bake tada mai hankali ce shi in dai ya samu damar yin addu'a to ya san yin addu'a yana tare da amsa addu'a To, kamar jiya muka ce yanzu ha. Hmm? Ce, to, mala, da nan ce ana ta yi wallahi abubuwan da zai a hankali, ka yi ko, daman shi cikin sai a hankali yake ba dole ga sai a hankali ba, ka ci kana da kuma sai a hankali. Ha? Annan Muhammad Salim cewa ki ulu Allah, ku roƙi Allah wa an tummo kino da bil ijaba, kuna masu cikakken yaƙi ne cewa Allah zai amsa muku. to muna da shakka kamar yadda jiya muka fara bayani ka sakankance jiki ka roki Allah subhanahu ta'ala kamar yadda zaka zo ka ji da dama daga cikin magabata yadda suka roki Allah wasu Allah yayi musu jinkiri kamar yadda Annabi sallallahu alaihi ita addu'a ibada ce yanzu in ka roki Allah matukar ka roki Allah da gaske ha to kawai a amsa Allah ya ce yana jin kumiya mai arziki irin shi wanda duk duniya babu mai arziki kamar shi talakan shi ya daga hannu ya roƙe shi hannuwansa dawo haka nan daga ka daga hannu ka roƙa an baka sai dai watakila kai baka gani ba kamar yadda annan muhammad salam yake cewa wannan addu'o'in da muke yi addu'a wannan da kake kai kana ta adda Allah ya baka miliyan goma to ga wata cuta can ta miliyan goma da za a zo ma wannan miliyan goma da ka roƙa sai a tura ta can ta dan tsare ma wancan cuta kai kuma sai ka ce to mala abin da ne ana tsayi wallahi shi bai sani ba in ma baka ga wannan ba ko akwai hadisin da ya bayanin cewa za a zo ranar lahira za a koro ma mutum lada gari guda yana tambaya Allah wannan ladar ta muke sai ce duk addu'o'in da kake ne muke tara ma nan wurin saboda an san nan za su yi amfani ka sai ce ina ma da duk addu'a da ne duniya Allah bai amsa ba ya ajiye mu ita nan wurin shi yasa mu roki Allah muna masu sakankan cewa Allah zai amsa mana shi Allah ai ba marwaci bane ba ko ba haka nan bane ba ka kalla annabi Ibrahim da aka kama shi za a sa shi cikin wuta a miye ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kalmar da ya gani kawai yace Allah ya ishe ni kuma madalla da abin dogaro wanda babu wanda ya kai shi wanda in aka dogara da shi ba za a taba shiga kunya ba yace shine Allah na dogara gare shi Allah ya ce to ai ka kira mu ko kunna ya na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim ba wuta ba ce ba ya ke wuta ki zama mai sanyi sanyin ma mai aminci akan bawa ma annabi ibrahim duk bala karshe amma bala'in da za a saka wuta to wutan ma ba ta kona ka sai da izinin Allah kalli annabi ibrahim an tsoma shi cikin wuta amma yana walwala to ga mun dan adam akwai wani wuri da yake da bayan nan a su yanzu wannan sun yi imani kogo ne za su shiga ba su yi tare don komi ba amma suna masu sakankan cewa Allah zai yalwata musu duk abin da suke bukata na rayuwa ana ganewa koko kalla annabi yunus cikin kihi ya shiga a cikin kihin ma kuma a cikin teku shine Allah ya ce fanada fi zulmat ya kira a cikin dohai guda biyu ga duhul teku ga duhul kihi ruwa cikin su duhu ke da kwai me ya kira kawai cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wanda ya kira Allah da wannan adda Allah zai amsa la ilaha illa anta kage tauhidi kenan ya Allah ba abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai kadai inni kuntu minaz zalimin ya Allah ina nadama ni innan Allah annabi Yunus na kasance daga cikin bayinka wanda suka zalunci kansu Allah ya ce hato tun da ka kira mu ai ba a kira mu mu a ci gaba da zama cikin damuwa Allah ya ce wannan je na hulmi al-gham shi aka yayi mai damuwar da ke damu shi Allah ya ce kai kihin ma ha bai sake shi a cikin ruwa ba don kai ya wahala kihin ma sai da ya zo bakin gaba ya hindu shi yaya don ka a sake shi cikin ruwan ma ya ƙara tangal-tangal a kihin ma Allah ce kan ruwan kin kowa ka sake shi kuma ana sakin shi Allah ce sai muka ƙara mai lahiya ma akan wanda yake da ita a da kafin ya shiga matsala shokar ne matsalarka abinda mai taka kara ya karya ba kai ta ganin kowa ma ya kasa ka saki jiki ka gani malam kalla annan muhammad salama addu'ar da ya a yakin badar ko yana kuka yana hawaye abubakar yake ku kwantar da hankalinku an gama ga manzan allah can na addu'a har sun sami yaki cewa allah zai amsa sannan jinkiri yana zawa da alkhairi a cikin addu'o'inmu sai dai muni watakila ba mu sani ba yanzu kalla annabi ibrahim da ya dage yana roƙo Allah ya bashi ɗan nan aka ɗauki tsawon lokaci da Allah ya bashi ɗan ɗan ma sai aka mai bushara hada jika da ƙarin ɗan Allah ya ce kuma duk annabawa ma za su yi tawa ta zuriya annabi ibrahim ce in ciwo ne gare ka kana kallon ka ɗauki sati uku ko wata uku ko shekara uku kana addu'a kallon annabi ayu shekara sha bakwai ai ba wasa ba ana addu'a amma hawai bai yanke tsammani ba Allah subhanahu wa ta'ala zai baya lafiya yace wai yana a wasu ruwayu da ake cewa yana kallon wai to shekara nawa yana da lafiya to kuma yanzu daga ciwo ya same shi shikenan ya ci gaba da roƙo Allah Allah ya bashi lafiya cewa ya Allah cuta ta same ni wa an ta arhamar rahimina a yanzu mu da ka fara ciwon kai da minti goma sai ka fara washi in halin zafi la haula wala quwwata duk kamance duk nan na walahiya lokaci shi amma yanzu dan minti goma nan kana kallon addu'ar da kake ta shego ne bi an shi ma ba amsa ba ko ko ba haka nan bane ba amma wai ce to irin shekarun da Allah ya yana lahiya ba Allah ya ba shi shekaru da dama yana lahiya yanzu shekara sha bakwai shi kenan sai ya taraki kawai ya ta kira Allah ya ba shi lahiya kalla annabi yusuf kalli baban shi annabi yaqub lokacin da dangin shi suka hita da annabi yusuf da suka zo suka ce ya bace tsawon lokaci bai yanke kamna daga rahama Allah ba yace ai ba mai yanke kamna daga rahama Allah sai mara rabo ya ci gaba da adda an ce kura ta cinye dan shi fa ha ya ci gaba da addu'a yace ni na san abin da baku sani ba dangance da Allah ana nan dan uwan nashi shi ma aka ce yayi sata ya bace yace kai ku bar ni zan ci gaba da maida al'amari na ga Allah ina kai kuka na ne wurin Allah yace Allah zai iya zo mun da su ba da karin da magajin baki daya kallahu shekarun da annabi Yusuf yayi ya bace wa'ancan sun tsunta wa'ancan sun tsunta an tulla rijiya an yi kaso ha ha an zama ministan amma uban na yana ta addu'a ka jifa wai Allah ya gado mishi dan shi damu da sai a ce kai dai wallahi sakare ne ka haƙura mana shekara goma sha bakwai ko shekara ishirin kana ta'adda Allah ya mai doma ɗa ko ba hankalin mane ba ana nan kuma Allah sai ya mai doma iya nashi guda biyu sai da ya mai da maɗayan shi magana ce ba na ce muku ina ni na mai da al'amari na ga Allah na san abin da muku sani ba dangance da Allah shine ni in aka roƙi Allah Allah yana amsa mu kuma da wahala ka samu mutum ya shekara yana addu'a daga yayi kwana uku yana yi sai ce to duk sai ka gan shi yayi haƙi shayi ba la'asar ba to mala abin ne sai hankali wallahi addu'an ne yi ake yi ni kake ni kenan ka ga ni an ji an san ma sai wallahi malam matsalar nan ce tun tabara har yanzu kaga sai yi to ni ni ba ni kana ga mu ne ah koko in kula na magani za mu tabakanta mana. Koko, yau kai wani wani iya kwance ma kai shi ka ga matsalar shi ba sai ka sube santar ba ka zuga da gudu kana kallon kai an gama ma komai duniya. Amma kuma yake rayuwa? To kalla baban annabi Yusuf irin tsawon lokutan da ya dauka yana addu'a. Ha? Kalli annabi Musa shekara nawa ya roƙi Allah ya halakar da Fir'auna. a hallaka da firawuna lokacin kalli annabi nuhu shekara 950 yana kiran mutanen shi suna wulakantar da shi suna mai suna mai suna mai amma wani lokaci ko da ya daga hannu ya roki Allah ya ce rabbi inni maghlubun fantash yace Allah mutanen nan sun yi galaba kaina Allah sun yi karina agajin ka nake nema sai Allah ce fafatahana abuwa ba sama'i bi ma'in munahallin wa fajjarna al-ardha uyunan fantaqal ma'u ala amrin qad qudir Allah ke sama zubo ruwa ke ma kasa hiddo ruwa ka taba ganin ruwa ta sama da ta kasa to sai Allah Allah ya halakar da su tuntuni to jama'a mu kyautata ma Allah zato sai da ita addu'an nan tana da wata sharuɗa da ya kamata mutum ya kiyaye kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk wanda zuciyar shi take ga falalla Allah bai amsa addu'a daga zuciyar ga falalle in kai ka ga fala daga lamarin Allah Allah kai ma sai ga fala daga kai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa eh min ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina nasallaha fa ansahu anfusahum ko ka kalla hadisin da annabi sallallahu alaihi yake bada labari na bawan nan ash'asa agbara ko in ka karanta Allamatul Usaimin yake cewa duk sharuɗan addu'a ba guda ba daga cikin addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi in ka daga hannu ka roki Allah Allah ya amsa akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi addu'o'i uku garanti Allah ya amsa daga cikin su akwai wanda yake balaguro sannan annan Muhammad sallallahu alaihi wanda yake cikin kunci in ya kira Allah Allah yana amsa mishi to shi ya hada yana cikin balaguro gashi yana cikin kunci gashi ya daga hannu sannan annabi ya ce duk wanda ya ce ya rabbi ya rabbi ya rabb haɗin ya roki Allah duk addu'a da ta biyo baya Allah ya amsa to shi duka yayi sai annabi yake cewa wai ta yaya Allah zai amshi addu'a wannan ta yaya annabi yana mamaki wa yaya dan mi ma zai tsaye yana addu'a ya rasulullah lahi a ce to ai abincin shi haramun ne abincin shi haramun ne guzurin shi haramun ne taya Allah zai amshi addu'a wannan mutumin yaya ka tambaye kanka tsakani da Allah addu'a nan da kai sati kana yi wai satin nan halaka in ka duka gudanar ce kace ko ba haka nan bane ba sai ka ji mutum ya ce yana to taya zai Allah ya amshi addu'a ka kana ta cin haram yanzu cewa suke wai haram in mata ya halaka wahala yau saboda iskanci ba saboda raina Allah kawai to duk mai cin haram Allah bai amsa adda shi shi ya samu kiyaye mu yi tsoron Allah ko haram kaga kaci ko wallahi rabanka ne sai dai ka kasa haƙuri ne shi yasa annabi yake cewa ku yi haƙuri kai jinkirin arziki ya sa ku hara cin dukiyar ku ta hanyar haramu kamar labarin da wanda ya zo zai shiga masallaci ko ya ba yaro rike mai raƙumi ko kahin ya fito yaron ya kwance igiyar ya je ya saida ko dar hamili kamar ka ce dala arba'in ko da ya fito ba yaron ba igiyar sai raƙumin ya aka yaro ya je kasuwa ko da aka bi sau an sai da igiyar irin kuɗin da ya ce zai ba yaron annabi ya ce to ka ga rishin haƙuri arzikin yaron ne fa rishin haƙuri ya sa ya ci shi ta hanyar haramun uban waye kai da zaka saka kuɗin mutane ba arzikin ka baka ci su wallahi baka isa ba in kaga ka sata ka ci to naka ne dama rishin haƙuri ne yasa ka ci su ta hanyar haramun kawai ba za wani zai sata a shi ya dayu ba nashi bane ba koko shi kenan ka kayan tsuntuwa da koko ba za wani wani zai sata abin da ya sato a kama shi ya yi sata wannan abin saboda mi bai da rabon ya ce shi to kawai kamar yadda ake ta bayani shine muna da shakka ne kamar labarin da jiya muka so mu bada wanda ake dangantawa zamanin umar yaron da aka haifa cikin kabari a cikin kabari fa zai hita matar ta ce to za ka tahiya ka ban da tsohon ciki sai ya roƙi Allah da niyya Allah ya tsare mishi wannan cikin yanzu da ya dawo mata hatta da su an tona kabari an sata sai ce a kai shi kabarin ta yi mutu addu'a a wani ruwaya aka ce daga sama ya ana kira shi ana cewa ajiyar da ya ba Allah ya tona tana nan ya ɗauka labari ina yi to shi wannan mutumin ya je wurin umar sai umar ya ce kai da ɗanka kamar kama an tsaga kara kana kama da wannan ɗan naka kwarai ya ce ma umar ai baka masu wani abu ba cikin kabari aka haife shi to ka ji ha to suna da yaƙini ne nan lokacin da aka yi boko haram in nan talifa akwai wata daga cikin malaman mata ta ce sun je sun samu wata mace ta mutu jikinta duk ya lalace sai nonon ta guda shi kadai na bai lalace ba ta mutu ɗanta yake shan wannan nuna shi kadai daga ita sai ɗan ita ta mutu yaron yana na yana ce gaba da rayuwa in yi kewaya yana rarrahe ya ida zai sha nonon nan kai da kake ta tunanin tuni yanzu in yaran nan na wasu ka wuce biya ai akwai matsala sarar ina fa duka bai wuce sankan ko su wasan ta ba kai tunanin aka kore ka daga aikin koyon furojen ta ida ya za ka rike shi ko ko ba haka nan ba Allah ya tsare mana imaninmu Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya ƙara mana yaƙini da kuma kyautata ma Allah zato Allah ya sa duk lokacin da zamu adda muna sakankan cewa zuciyoyinmu suna buɗe da cewa Allah zai amsa mana mi Allah zai amsa mana addu'o'inmu kun ga wannan matasan abin na harko sun samu kansu yaƙini cewa tun da dai sun roƙi Allah, Allah zai amshi addu'arsu. Muna fahimta, sai suka ce Ubangijinku zai yi wata muku malaman tafsiri suka ce a nan shi ne duk abin da mutum ke bukata na rayuwa, in sun tun da dai sun roƙi Allah a cikin kogon na Allah zai kawo musu shi. Suka ce wannan ke nuna ko ina kake in ka kira Allah zai kawo ma mahita. To kalli a cikin kogo ha. Ko ba haka ba, domin yanzu kana nan in kana roƙo Allah magani kake to abun ga dai ga shiga kamar shi ko ba haka nan ba suka ce kuma wai hayu lakum min amrikum mirfaqa sannan ubangijin ku zai datar da ku akan labarin ku shine akan shari'a saboda ni kuna masu sakantancewa kuna masu roƙo Allah subhanahu wata'ala cewa Allah ne kadai zai iya kawo muku a wannan zai iya kawo muku agaji a wannan yanayin da kuka shiga ciki kuma shi ne kaɗai zai datar da ku a kan mi a kan shirya kaga wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa kalla sun ƙaurace ma al'umma su ne saboda sun ƙi bauta Allah za su zuwa wani wuri su su bauti Allah amma kullum suna roƙon Allah ya datar da su akan shirya mu kuma ha muna addu'o'in Allah ya dora mu akan shirya da kaga dogon sujadan nan muta shi ce ta lalace kwarai da gaske ta ce bot bot kuma tana da tsada to Allah to Allah to Allah kuma haka ba ne ba ko kuma ya wata kungila ba a biya shi ba sai kaga yana sadaka yana zuwa to a dai samu cikin hada wallahi lamarin nan ne dai sai godiya ai kan ko ba haka ba ne ba da kaga yanzu sai- yanzu ba ga matasa nan ba bari ka gani ya examen ya matsu masu examen cikin su sai ka ga wani ka ce ma wani sahabi ne wanda ya kamata ya zo wancan zamani ya zo wannan zamani duk imani ka ce duk unguwar ya yi kowa imani saboda me yana sa Allah ya bashi gure ne ko bak ko kuma wata jifilan ko ka ganya da canbi munafiki da wancan ka za akwai carbin kenan ko ba haka nan bane ba a yanzu a gida ya matso ba za a yi ta dagewa to Allah har sallar na fila fa za ka ga yana yi a ne yake so Allah ya bashi Hmm? to amma muna roƙo Allah shirya cikin lamarin mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kanshi yana cewa a roƙi Allah ku roƙi Allah ya rinka tabbatar da zuciyoyinku yace saboda zuciyoyin ɗan adam suna tsakanin yatsanyin Allah ne yana jujjuya su yadda ya so yasa sai ka yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub Allahumma sabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub Allahumma sarrif qalbi ala ta'atik ha manzon Allah fa da kai shi yana roƙo Allah ya tabbatar da shi to kai fa me kake roƙo bai ji ba ha aljanna fa abada Allah sai dai aljanna a kai masu roƙo aljana ai kaɗan ne sai dai masu roƙo aljana ƙwarai da gaske tsakani da Allah eh, akwai wani wani irin kisoshi nan da ake badawa an ce wai wani mahaukaci ne ya shigo masallaci ko da ya shigo masallacin sai ya ga mutane kowa ya yi rukuɗi sai ga wanga tukunya da abinci wanga ya ga shanu saman kanshi wanga ya ga shago kowa ah? wasu san mine ne ko da yanzu sai ce ai nan ba sallah ba ke musu ce kai ba ga kai kai miye nan wurin kai miye nan kai miye nan wurin shi ma ne mai inda ya hango ga wata tukunya saman kanshi ko ko shanu ko mine ne wai abin da ake surantawa shine mutanen duk ga su a sallah amma ba wanda tunanin shi ke sallah wancan yana tunanin shagon shi da ya bari buɗe wacce yana tunanin gidan shi ya baro shinkafa ko ta yi da isa ko ba za ta yi da isa baka an ya koma a wacce yana tunanin shanin shi da ya saki sun ta kowa tunanin shi sai a sallah mai sallah mutum ne ba za a sallah da shi iliman ya sallam ya bar shi sai ka yana tunani to ni wannan raka a yi ni na mance ma ta nawa ce na zo na samu neman balle ma ka tambaye wacce sula aka karanta a raka a kawai ya mance ma da Allah shi ne ba dai a zo a yi sallah ba to da kaga irin mutanen nan sun dage suna roƙon Allah to matsala ce ta duniya kaɗan ne za ka gani suna roƙon aljanna to shi kuma Allah cikin hikimar shi shine in kana roƙon shi lahira sai ya haɗa ma har da duniya ka roƙi Allah lahira da gaske to Allah zai baka aljanna ne ya wulakantar da kai a duniya a ha ha ba mala roƙa shi da gaske ba kuwa na roƙon duniya ba kai ka dage ka roƙi Allah lahira shi yasa Malik bin Dinar yake cewa mun sha gani magabata mutum sai ka ga ne Allah da lamarin shi shi kawai Allah ya ba gaba sai kuma Allah ya ba shi duniya ya ba shi lahira amma yace ba mu taba ganin wanda ya ba duniya gaba ba Allah ya hada mai duniya da lahira a sai dai in duniyar duniya in ta samu ita ma kuma haka ba kamar yadda Allah yake cewa wanda duniya ce ba gaba Allah ce sai mu dan tsakura mai abin da muka so a duniya ba abin da ka so ba abin da Allah ya so zai tsakura ma kuma matsalar da ke da kuka mayar da hadisi ya bayani cewa haɗin bawa bai saki jiki ya bauta ma Allah yadda ya kamata ba ko sai Allah ya buɗe mai kohin matsaloli kohin matsaloli bukatu su ma yawa kuma samun kai yayi karamci sai Allah ya tsora ma bukatan miliyan 100 ya baka miliyan 10 kai ta rigima ka ci bashin banki can can ana bin ka can ka kai ta rigima Allah ya tsora ma bukatu da yawa amma yace haɗin ka saki jiki ka bauta ma Allah sai Allah ya wadatar da samun ka ya tushe ƙohin bukatar ka sai Allah ya tsora ma bukatar jika goma ya baka jika hamsin jika arba'in haka ne tsananin to yanzu ma ni wannan ya ne kamata a yi da ita so da yawa za ka samu wanda suka yarda da Allah ya samu kuɗi amma yanzu yana tunanin wannan kuɗin ma wai shi ne zai da su ai kallon da yake duk bukatun su sai regili komai ya daidaita shi kuma wani yana can a halidan tsoho kawai yana da gida ya hi talatin amma har yanzu yana kallon a kotu bukatoci wanda ba su daidaita ba ko kuma haka nan bane ba banda motoci na hawa da yake da to yanzu wannan menene shi kada ka ce ma hauka ce shi ka koyi rigima koko a yan uwa mu kyautata ma Allah zato sannan mu rinka roƙon shari'a kullum kullum cikin sallah saboda muhimmanci cewa kake ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin shine hanyar bayin ka Allah wanda kai ni'ima a gare su muna fahimta ko to shi yasa Allah ya shirye da mu kuma Allah ya datar da mu ya dora mu akan abin da yake so ya yarda da shi in dai kana bin Allah ka kwantar da hankalinka arzikin nan zai baka ji kamala ya ce to dan boko ma dan iska wanda ko an baga iya ba Allah ya bashi balle kai mai karanta da Qur'ani ka san so mutane yanzu in dai aka ganka kana da alama addini addini wallahi a ce Allah kai wai anya malaman nan to kai dai iska Allah ya baka balle wanda suke karanta littafin shi dare da rana ko kuma haka ba aha magana ta gaskiya ha lokacin nan ko ta makamni aka yanci a ce ta malumai ce in su da yake Allah ya musu tanadi a aljanna ko ba haka nan ba ko ba za a baku masu idan can a hana muku masu can a hada ku da ba can ko makayin ke baka samu wallahi ko ko kai Allah kana gani malam ne cikin mota anya su kawai abinda suke so so suke dan an ce wancan yana da alaka da Allah su gan shi a wahalci wai kuma su so suke kuma wannan wanda ke a wahalcen kuma wai ya roƙa wata Allah sun sa shi daɗi da Allah nan ba ma haukata ba ne ba ko kuma haka ba ne ba kai yanzu wancan da kake so ka gani a kiyace wai shi kake so kuma ya roƙa ma Allah kai ka samu wadata to shi bai sai na kohon take bane ko ko bai sai na ake roƙon ba ha in kana gudun duniya ka je karin mutalar koma mana ba shi kenan ba ya wace da kai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar mu shine addu'a mu duniyar ba Allah ka bamu mai kyau wallahi duk wanda bai san masu addini su yi dadi sai ya mutu da bakin ciki kwarai da gaske jin ai yanzu ma aka fara sai da kaga wanda ya mai da al'amarin shiga Allah ka san hankalin shi kwanci ko ba haka nan ba shi ne za ka gani wata ana bai shi wurin jika ɗari shida ɗari biyar amma yana zo yana cin bashi wurin mai gadi ko ya sa leburori aiki yana yanke musu wani abu ai kai ka ci baya a ka ci ba ba ka ci baya ba shi wa inda ake biya jika sha biyar wata ka zo kana yake mai jika jika ana jan ka jika ɗari biyar duk wani ɗan wahalar duniya ba bayan ka yake ba ko kuma kai ka kasa gani kalle da kallon kashi limkin balinkin amma ba ka gani imar da Allah ya ma ba ko ko ba haka ba magana ta gaskiya ba shi kuma yanzu sai ka ga da wannan dan albashin nashi wai har ya rike gidan shi har ya taimaka mu wani Allahu akbar shi kuma in kana daga ka kira sai ce to nan yanzu dai wannan muwan sai dai ja programming na gaban naka ne watan na gaba da baka yi program din shi ba naka ne ko ko ba haka ba wallahi jama'a mu gane Allah kuma mu sallama ba Allah al'amari shi mu yarda shi ke badawa mu yarda shi ke kwacewa shi ke sa dariya shi ke sa kuka ko ba haka ran bane ba in duk duniya ta taru ta ce sai ka yi dariya in Allah bai so ba ba wanda ya ce za ka yi dariya in duk duniya ta ce sai ka yi kuka in Allah bai so ba babu wanda ya ce sa sai ka yi kuka shi yasa Allah ka samu daga cikin bayinka wanda za su yi rayuwa mai daɗi a duniya rayuwa mai daɗi a lahira sannan ku gane wannan matasan da suka ce ba fa'awo ilan ka hafi yanshun lakon rabbukun suka ce Ubangijinku zai yalwata muku daga rahama shi, ka gaba a kawo magana kuɗi ba. Ka gane kuɗi ba su bane jin daɗin rayuwar duniya, kuɗi su ne mafi ƙasƙanci cikin ni'imar da Allah yake mabawa. Annabi ya ce, ba hawa data zuci ba ne ba kuɗi ba, ba hawa arzikin duniya ba ne shi ne kuɗi, annabi ya ce arzikin duniya shi ne wadatar zuci. duk wanda Allah ya bashi wadata zace Allah ya gama mai arziki shine kullun shi yana wadatuwa da abin da Allah ya bashi muna ganewa to kaga rahama Allah ba sai kudi ba ah ba sai kudi ba kudi yau kai kudi inda wata kima ce annabi ha adda yake Allah ya kashe shi talaka annabi yace kuma ko aljanna talakawa sun yi yawa ah Allahu akbar. Ko aljanna talaka to shi da kudi lissafi bai bari ko sallar nafila yi. Sallar ma da kila za a samu ai. Ko mu ba haka ba. sai yan kaɗan daga cikinsu akwai wanda kuma za ka gani Allah ya ba su duniyayi kuma za ka ga lahirar da gaske suke neman ta ko to ba maciyaci irin wanda shi duniyar ma bai ci ba lahirar bai ci ba shi a duniyar ma wulakance ci akwai su mana duk inda ya zama sai gulma bakin talauci shi dan wuta ne duniya kuma lahira ma dan wuta ne Allah ya raba mu da wannan a duniya baka ji dadi ba kuma a lahira ma baka ji dadi ba sallar farilla ya ki tsayawa yayi da kyau daga ruku'i sai yayi sai ya wuce ko ko ba haka ba in aka ya san bai hito yana wancan malamin wallahi zai kore muku mutane daga sallaci ku nemo wani shawara nake ba ku ta san ku hoyi shawo kana ji ba ko ba haka ba kuma an sallame ke kimala a gaishe ku da kokari wallah ai wannan karatu yana kara mu da imani muna yi bayan can ya zo yayi wannan ha lokaci ya tsara minti nawa ha shi yasa kuka ce wai an kalkasa wannan jin da an kalkasa duniyar nan kashi hudu ko akwai wanda yake daga aljanna zai yi aljanna Allah samu daga cikin su shi duniya ya ji daɗi malam kuma lahira ma Allah ya bashi aljanna Allah ka samu daga ciki akwai wanda zai hitawa daga wuta ya je aljanna shine talaka ne a duniya amma yayi hakuri da talauci shi kuma ya ba Allah in ba mu samu wancan ba Allah ko nan ne yana yi ko sannan akwai wanda daga aljanna yake zai je wuta shi jin daɗin duniya an gama bashi abban ya kasa bin Allah shi yasa ranar lahira ce Allah ya wuta da shi sannan akwai makiyaci shi daga wuta yake kuma zai ya wuta minan nari ilan nari duniya tun da ya zo tun da ya zo bai taɓa yin yawa da su ba kullum da yake shi kawai shi da Allah akwai matsala har yanzu bukatar shi ta kibiya sai su wani ake ba to ya aka yi ko ba haka ba wani fata da muka taso da shi alakwal ma ni ina gaban sa amma kaga wai yanzu wani wai shine minista kai ma baban ku yana daga tun da shi ke nadawa ko ba haka nan bane ba sai ka ga rayuwar shi ya ida ta a wahalce ina ka hito kullun shi abin tausayi ne kullun tausayi zai baka in kai ma ba san ciwon kanka ba wallahi akwai wanda in ka gansu ba su baka sassai mutum ya zo ya miƙe masallaci ce ku taimaka mai saboda iskanci ka gane wa ya je tara kale kale da kuɗin gobe in ka zo ba sai mun lalube kan mun baka kashi ba wanda ka samu wani wuri ma bai kamata a barka ka sai da su saboda ga inda za ka kai su ko ko ba haka lamba ne ba to ka gani ka ba mutum kana kallon shi yanzu ya je tara femini jar shi je ma ka zo femini jar Allah ka shirye da mu ko ba haka ba to kaga wannan zai ida wa rayuwa ne a wahalce kuma ya mutu ya shiga wutar jahannama Allah ya tsare mu shi yasa malamai suna tattaunawa wai da talaka wanda ya haƙuri da talaucin shi ya ba Allah da mai kuɗin da ya ba Allah wanne ya yi da faqiru sadir da gani shakir mai kuɗi wanda a kuɗin kuma aka ba Allah da talaka wanda ya haƙuri da talaucin shi ya ba Allah wai wanne ya yi ha malama ne kake so abinda muka karanta da dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya ya raha mana asiri duniya da lahira dukkanin mu nan muna da bukatoci mabambanta Allah kai ne mai biyan bukatu ya Allah ka biya mana ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kahurci da kahurai ya Allah muna roƙonka ka tsaye mu da duk wata fitina wanda za ta taɓa mu da imanin mu ko addinin mu ya Allah muna roƙonka ka tsare mu da imanin mu ya Allah muna roƙonka ka yi gafara ga iyayen mu da malaman mu da sauran al'ummar musulmi baki ɗaya ya Allah wanda suke raye ka sa su cika da imani mu ba in ta mutuwa ta zo Allah ka sa mu cika da imani dukkanin mu nan kowa akwai gurin da yake da na alkhairi ya Allah ka san mu ka san gururukan ya Allah ka cika mu da gururukan mu na alkhairi ya Allah duk mutumin da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya ya Allah ka taimake shi ya Allah duk wanda ke kokarin janyo mu musulunci da musulmai cikin ta kowace hanya in yana shirwa Allah ka shirye da shi in kuma ba shirwa Allah muna roƙonka ka yi mana maganin shi Allah muna roƙonka ka zauna da kasar mu Nijar lafiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Ya Allah ka datar da mu da shugabannin mu baki ɗaya akan abin da kake so kuma ka yarda da shi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.